بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar Laraba mun shiga daren Alhamis wanda shine daren 30 ga watan Rajab shekarar Hijira ta 1446 wanda yayi daidai da lissafin 29 ga watan Janairu 2025 daga wannan masallaci na Umar ibn Khattab wanda aka fi da suna dandali da kenan tudun wadan Zaria a Nigeria inda muke karatu a cikin tafsirin juzwa amma a yau insha Allah za mu yi darasi na uku kenan a cikin suratu wash-shamsi mun kwana a wannan Allah madaukakin sarki wa wa menene fa alhamaha a wa nafsin dai tukuna ko za mu tashi wa nafsin wa masawa na to bismillah wa
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همه ونفسه ونفسه ونفسه وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها Ubangiji ya ci gaba da cewa wa nafsin wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha wa nafsin wa ma sawaha shine cikon jeren giyar rantsuwoyi da Allah madaukakin sarki yayi tun daga farkon sura tun daga fadin sa wa shamsi wa duhaha zuwa wannan wajen wa nafsin Allah ya ce kuma da rai wa ma sawaha da abin da ya tsara ta ko kuma wa ma sawaha da wanda ya tsara ta kamar yadda muka ji a baya cewa waɗannan rantsoyin da suka biyo baya tun daga kan kad'a wa shamsu duha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal layli idza gishaha daga was sama'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha waɗannan guda uku mun ji cewa wannan ma tana iya zama wato ta kasance cewa tana nufin shi kanshi ubangiji wato me kun yace wa man dahaha wa man sawaha sai akai ta akai uduli zuwa wa ma saboda muka dauki a fassarar wa ma sai ya zama cewa ubangiji yana rantsewa da rai da ya halitta kuma yana rantsewa da kan kansa لأنه هو الخالق والذي خلقها وعدلها سرك فوضع ما موضع من كما يند قرطبي yace sai aka sanya lafazin ma a maimakon man da kuma a cewa nafsin wa man sawaha sai aka ce wa nafsin wa ma sawaha wanda haka jaizi ne a cikin arabiya idan mu dauki wannan yayi kama da faɗin Allah da yace wa ma khalaqa dhakara wal unsa kenan ai wa man khalaqa dhakara wal unsa kuma yana iya daukan cewa ita ma man wannan ma din tana iya kasancewa masdariya ce ita sai zama ma'anar shi wa nafsin wa taswiyatiha kuma ina rantsuwa da nafsu da kuma daidaita ta to anan kuma an nafsu yana iya daukan ɗayan ma'ana biyu wane ne ake nufi da nafsu ɗin wasu malamai suka ce adamu alaihi salam ake nufi an ce nafsu to anan Allah yana cewa ne wa adama ina rantsuwa da adama shine rai na farko da aka halitta wa man sawaha wato da ina rantsuwa da Adamu rai na farko ina rantsuwa da mahalicin rai na farko ko kuma ina rantsuwa da Adamu rai na farko ina rantsuwa da hikimar da na sawwara rayuwarsa da ita wasu kuma suka ce a ba Adamu ake nihi ba kullu nafsin manfusa duk wata halitta wadda ke da rai mutane da aljanu da tsuntsaye da kifaye da dabbobi da ƙwari da sauran duwar abu wanda Allah ya hura masa rai to Allah yana rantsuwa da su gabaki daya wanda suka ce Adamu sun kafa hujja da faɗin Allah madauki sarki cewa Allah ya kira shi da nafsa aurayi daban-daban allazi khalaqakum min nafsin wahida cikin suratu an-nisa da kuma huwallazi wa huwallazi ansha'akum min nafsin wahidatin cikin suratul an'am kunga Allah ya kira shi da nafsu allazi khalaqakum ubangijin da ya halice ku min nafsin daga wani rai wahida guda daya to wannan ran shine ana aka ce wa nafsin da kuma rai wa ma sawaha haka inda yace huwallazi ansha'akum min nafsin wa huwallazi ansha'akum min nafsin wahidatin cikin suratul an'am duk iri ɗaya ne a lafazin annafs asalinsa a harshen larabci ma'anar shi khurujun nasimi kaifa ma kana fitar iska mai sanyi iska wadda ba ta da ƙara in ta fita daga cikin wani waje kamar ta fita daga numfashin mutum ko daga hancinsa ko daga jikin wata halitta wadda ke fita ne mai sanyi to wannan shi ake ce ma annafsu asali kamar da wasu a ce numfasawa daga nan ne ake cewa at-tanaffus numfashi at-tanaffus daga nan ne kuma larabawa suke fadan kaji an ce tanaffasa sa'ada tanaffasa sa'ada shine kamar a ce yayi ajiyar zuciya ko ya ja gauran numfashi da ana ya fasara shi haka idan kuma aka ce annafasu aka yi fata aka ce annafasu suka ce huwa kullu shay'in yufarriju an makrubin shine duk wani abu da zai kawo wani sauki a cikin wata damuwa sai a ce mishi annafasu kamar yadda zuwa cikin hadisin al-Imam Ibn Majah da isnadi tabbatacce wanda Sheikhul Albani ya inganta shi a cikin Sahih Jami' manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin hadisul Qudsi Allah ya ce la Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce afwan hadisi ne nabawi nabi ya ce la tasubbur riha kar ku dinga zagin iska fa innaha min nafasir rahman iska tana daga cikin wato wani abu mai sanyi da Allah yake kawowa don a ji sauƙin rayuwa busawa iska wani hadisi ne ingantacce a sannan akan ce ma jini shi ma a ci mishi annafas daga nan ne ake ce ma mace mai jinin biki annufasa'u daga nan ne ake cewa shi jinin bikin annifasu saboda jini na fita kai hata mai haila ma ana iya ce mata mai nifasi kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Aisha lokacin aikin haji anafisti bi ma'ana aja'atkil haidatu daga nan ne kuma wato aka samu annafsu rai wanda ake cewa shine ke shiga ko ya fita jikin mutane to amma a cikin wannan alarabci kenan tsurarsa amma a cikin adabiyya ta alqur'ani a cikin ayan alqur'ani lafazin annafsu ya zo da ma'anoni daban-daban waɗanda kuma sanin su zai taimaka wa mutum wajen iya fassara inda suka zo ba tare da ya samu wata harƙalla ba alal misali idan muka kalli abinda malamai suka tace na yawa-yawan wuraren da aka ambaci lafazin annafsu ko anfusu ko makamancin haka za mu ga cewa daga cikin ma'ana mafi shahara ta annafsu akwai ahalul iman ko al'ukuwar diniya ana ce mata annafs kamar yadda Allah ya ce laula isa mai itimu zannan mu'minuna والمؤمنات بأنفسهم عفوا jazakallahu khairan Allah ya ce laula istami'tumuhu yo me hana sanda kuka ji wannan zancen zannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim ay bi ikhwanihim kin mu'minai maza da mata me yasa ba su zatawa kansu a ƴan uwansu ma'abota imani me yasa ba su zata musu alkhairi ba haka kan faɗin Allah laqad manna Allahu alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim ay rasulan min ahlil iman suna nan da yawa irin waɗannan su da yawa a cikin alqur'ani haka kan fada Allah wala taqtulu anfusakum ay wala yaqtul ma'anan shi wala yaqtulu ba'dukum ba'dan ya ahlil iman to yabo kuma da ma'anan a shi kanshi mutum ana cewa mutum nafsu Allah ya ce misali wataku yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a ku kiyayi wani wuni wanda la tajzi nafsun malaman tafsiri suka ce ai la yanfa'u insanu insana nafsun ai insanu dan adam bai amfana wa junansa komai wannan cikin bakara ke a cikin ma'ida kuma da Allah yake cewa wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi mun hukunta a cikin attaura annan nafsa ai annal insana bil insani idan mutum ya kashe mutum za a kashe shi hakanan da Allah ya sake cewa wa man qatala nafsan bi ghairi nafsin ai wa man qatala insana wanda ya kashe mutum bi ghairi nafsin ai bi ghairi qatli insani ba tare da shi wancan na farko ya kashe mutum ba to wannan kaga duk sun gone da ma'anan mene da ma'anan nafsu da ma'anan shi kanshi insan haka nan kuma ya zo har ila yau da ma'anan adamu alaihi salam shine wannan da muka faɗa cewa malamai sun fassara shi da shi a wajen kaman wancan huwal ladhi huwal ladhi ansha'akum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha yana zuwa kuma da ma'anan ar-ruhu an-nafsu yana zuwa da ma'anan ar-ruhu kamar da Allah yake cewa wal mala'ikatu basitu aydihim akhriju anfusakum cikin al'am mala'iku suna shimfida hannunsu suna ce makafirai akhriju anfusakum ay akhriju arwahakum al-imam al-baghawi da yake fassara wannan yake cewa ay arwahakum to irin shi kuma irin faɗin Allah Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha ai Allahu ya tawaffal arwaha hina mautiha kamar da ibnu sa'id ibn jubair yake cewa yajma'u Allahu arwahal ahya'i wal amwati fayata'arafu minha ma sha Allahu an yata'arafa idan mutane suka yi bacci rayukan su za a ɗebe su gabaki daya mutanen da suke da rai a duniya idan dare suka yi bacci sai a ɗauki rayukansu gaba ɗaya sai a kai su wata ma'ajiya inda ake aje rayukan matattu a can za a je a aje su tamfarari tsawon wannan daren ya ce fa ya ta'arafu min ha ma sha Allah har ma suna iya gane junansu ko su fahimci junansu ko su saba da junansu a wannan lokacin wanda wani ya daga cikin sabubban da ke kawo mafarki a sanda mutum ya kwanta bacci idan ruhin shi ya fita ya je aka sanya shi a cikin wannan wato ma'adana ta arwahu to yana iya zama kusa da wani ruhi sai su fara fira ko su fara wata wata tattaunawa ko wata jayayya to da haka ne mafarki ke faruwa idan mutum ruhin shi mai tsarki ne ya gamu da wani ruhi mai tsarki irin sa ko mai nagarta to sai mutum ya ga kyawawan abubuwa a mafarki idan mutum ruhin shi khabisa ce ko ta gamu da wani khubs a daidai lokacin sai ya dinga ganin abubuwa masu tashin hankali a mafarki ko kuma idan ruhin nashi ya haɗu da wani hatsabibin ruhi sai ganin abubuwa masu tsoratarwa duk su ne a lokacin ne ma har wato yakan faru cewa wani ruhi yana iya neman ya halaka ruhin mutum ko ya nemi ya shaƙe shi ko ya bi shi a guje shi ke kawo mafarki mutum ya gan shi yana ta guje-guje ko kuma ruhin ya dawo da gudu ya afka cikin jikinsa sai ya tashi firgigi da makamantarsa abubuwa ne dai masu zurfi a cikin alam na na ainihin arwahu a takaice mu abin da muke nema anan ma'anar a a annafsu da yabo da ma'anar ruhu duk da yake kuma anan malamai sun yi wani sabani shine shin shi ruhu din shine nafsu ko kuwa dai sun yi kama da juna ne a suna aka yi amfani da sunayensu akwai malaman da suke ganin abin da ake ce ma ruhi shi dai ake ce wa nafsu akwai wanda kuma suke ganin ba haka bane larabawa sukan ce misali kharajat nafsu fulani suna nufin ai ruhu haka ce wani ran shi ya fita sai a ce nafsu maimakon a ce ruhu haka haka ce katala fulanun nafsahu ai ma'anan shi azahan ruhahu bi nafsihi ya kashe kansa da kansa saboda larabawa za mu iya cewa suna amfani da su interchangeably ko da ma dai ba ɗayan bane wallahu a'lam har ila yau daga cikin ma'anan annafsu akwai tutlaqu ala zatillahi shi kanshi ubangiji madaukakin sarki ana itlaqin lafazin nafsu dan ta nuna ubangiji madaukakin sarki kamar da Allah ya ce wa yuhadhdhirukumullahu nafsa cikin al-iram al-imran wa yuhadhdhirukumullahu nafsa ai yuhadhdhirukum iyyahu Allah yana jan kunnanku yana muku tankiya game da al'amarin shi ubangiji hakanan akwai akwai ma'anan at-tabi'idiyya al-ba'd kaman summa antum ha'ula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqa summa antum ha'ula'i sai kuma gashi ku dinnan taqtuluna anfusakum kuna kashe ba'adun wasunku tabna anfusakum ay ba'dukum haka nan fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum kutubi yake cewa qamu saffaini sun tsaya ne sahu guda biyu su bani isra'ila وقتل بعضهم بعضا sai Allah ya kira shi da suna kuma anfusakum faqtulu anfusakum hakanan a ana kiran nafsu ya zama ana nufin al-insanu zatu shi kanshi dan adam kamar da Allah ya ce walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum ay an iqtulu al-insana an yaqtulu al-insana nafsahu hakanan yana zuwa da ma'anan alqalb zuciya ana ce mata an-nafsu Allah ya ce wala kad khalaqana al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu cikin suratul qaf wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid Allah ya ce wala kad khalaqana al-insana hakika mun halicci dan adam wa na'lamu kuma muna sanada ma tuwaswisu bihi nafsu al-bagawi yake cewa ai na'lamu ma yuhaddithu bihi qalbuhu mun san abinda mutum yake sassakawa a cikin zuciyarsa kaga al-qalbu an kira shi da annabsu hakanan kamar da Allah ya ce in tattabi'una a in yattabi'una in yattabi'una illa banna wa ma tahwal anfus ba abinda suke bi sai zace zace wa ma tahwal anfus ai wa ma tahwal qalqulub da abinda zakata suke so sannan nasu tana zuwa da ma'anan kamar da ma'anan ba'abiyya ta zuwa da ma'anan kuma indiyya kamar da annabi isa Allah ya bada labarin shi yana cewa ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik malaman tafsiri kamar al-qurtubi yake cewa ma'anar shi ta'lamu ma indi wa ma fi haqiqati wala a'lamu ma indak kai ubangiji na da annabi isa alaihi salam ta'lamu ma indi ka san abin da ke tare da ni wa ma haqiqati da haqiqanin al'amari na wala alamu ma inda ni ko masu abin da ke tare da kai ba sau da ka anan annabsu a cikin wannan aya ma'anan shi a al'indiyya wallahu ala wannan sa daga cikin ma'ani da aka kawo game da lafazin annabsu to sai kuma ya ce sawaha ya daidaita ta ma'anan daidaitawa khalaqaha sawiyatan mustaqimatan alal fitrati sawiyatil qawima Allah ya halicci rai madaidaiciya ya halicci rai akan wani tsari tabbatacce akan wata fitira madaidaiciya wata ke miƙaƙƙiya shine ma'anar sawaha rai da Allah ya halitta to Allah ya halicce shi akan wani daidaitaccen tsari akan wani daidaitaccen yanayi akan tafarki madaidaici wanda Allah yake cewa fa aqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah yace ka tsaye da addini na ubangiji akan tafarki madaidaici fitratallahi halittar Allah allati fatara an-nas alaiha wata ke miƙaƙƙiya da Allah ya halicci mutane akai kamar da Allah ya faɗa cikin suratul rum a a wannan fitratullahi shine taswiyatul ruhi ne da haka a cikin hadisi da ke cikin Bukhari da Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu mauludin yuladu ala alfitra duk wani abin halitta Allah yana sa a halicce shi a haife shi ne a bisa daidaitacciyar halitta wata ke iya gane gaskiya wata ce kake take shirye ta karbi gaskiya zuwa ƙarshen hadisin da nabi ce fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani iyayensa ne za su juya masa hankalinsa su mai da shi kirista ko ba yahude ko ba maguje Allah ka tsare wannan hadisi yana cikin sahih bukhari da muslim a wani lafazi na imam muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya ce cikin hadisul qudsi inni khalaqtu ibadi hunafa na halicci bayina akan hanya madaidaiciya faja'atuhum shayatin sai shedanu suka zo fa awgharatu wannan lafazi aka ce kuma a a a faghayyaratu shedanu suka bi suka canza musu tunani suka canza musu halitta kaga shi ma nan ya ambata mana alfitra saboda haka ma'anan sawaha ai khalaqaha alal fitra Allah ya daidaita halittar ainihin wato rai da yayi ya daidaita ta akan lafiyayya halitta mai gane gaskiya mai karɓar gaskiya Allah bai bar mu iya nan ba sai ce fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha sannan kuma fa'alhamaha kuma sai kimsa mata fujuraha aikin barnatta wa taqwaha da aikin tsoron Allahnta wato yi mata yi rayuwar da ya halitta ya musu bayani na abin da zai shiryatar da su da abin da zai halakar da su da abin da ya kaddara musu na shirya da rashinta ibn kathirin yake cewa ibn kathirin yake cewa daga ibn abbasin ibn abbasin ya ce bayyana lahal khaira wa sharra wa kaza qala mujahid wa ghayru ubangiji ya bayyana ma rai alkhaira menene alheri duk wani abu na alheri Allah ya bayyana shi ma faradna fil kitabi min shay wa ma zalika kitabu tibyanan likulli shay da Allah suka da alkurani sai da ya bayyana komai ya bayyana tauhidi ya bayyana aqida ya bayyana wajibobi ya bayyana ainihin wato mustahabbai ya bayani akan rukunai ya bayani akan duk wani abu da zai kai mu zuwa ga tsira Allah ya yi bayani sannan kuma ya ce wa alama hatta'ata wal ma'asiya Allah ya bayyana musu ya bayyana mana meye abin kirki meye abin da ba na kirki ba saboda idan muka lura za mu ga cewa wannan alhama ɗin nan ana mashi fassara guda biyu akwai alhama da ma'anar kimsawa kimsa ma bayi tunani wanda zai ba su dama idan an ambaci gaskiya su gane wanda zai ba su dama idan an ambaci abin da ba gaskiya ba su gane wannan shine mataki na farko kenan a wajen halitta wajen taswiya mataki na biyu kuma Allah bai bar mu haka ba sai kuma ya aiko manzanni don su zo su bayyana wannan gaskiyar da hujjata don kar a kyala mutane ma da wannan fitarar tasu ya zama su kasa kaiwa zuwa ga abin da ake so su kai na shirya sai Allah ya aiko da manzani to a mataki na farko ya yi mana ilhama ya kimsa mana yadda za mu gane gaskiya mu gane tauhidi mu gane imani mu tantance waɗannan daga ƙarya mu tantance su daga shirka mu tantance su daga kafirci Allah ya mana duk waɗannan bayanan ya mana duk waɗannan bayanan a karin farko a cikin ƙwaƙwalanmu sannan kuma Allah ya zo a aikace ya kuma mana manzanni wanda su kuma suka bi suka bayanin meye ma'asiya meye saban Allah sannan meye da'a meye biyayyar Allah kuma da Allah yake cewa wahadainahu najdain wahadainahu ko muka shiryatar da shi an najdaini tafarki guda biyu muka nuna mishi tafarkin tsira da tafarkin halaka Allah ka sa mu tsira al'imamu muslim ya roto hadisi daga imran ɗan hussein Allah ya ƙara masa yadda wanda abu aswad du'ali Allah ya masa rahama ya ba da labari ya ce wata ranar imran ɗan husseini ya ganni sai ya tambaye ni ya ce mani a ra'aita ma ya amalin nasu liyauma wa ya da ƙuna fihi a shai'un قضي قضي عليهم وما با فيهم من أقدار ما سبق yace me kake ce me zaka ce game da ayyukan da mutane suke yi a yau wa yakdahuna da duka faɗi tashin da suke da duk gwagwarmai da suke ta neman duniya da neman aljanna da sauransu a shay'un qudiya alaihim abinda kake gani din nan na rayuwar mutane wani da lafiya wani babu wani da wadata wani babu wani da sarauta wani babu kowa yana kan wani sha'ani nashi wannan abinda kake gani shin ka su ka yarda cewa wata kaddara ce da Allah ya riga ya kaddara wa kowa wa mabafihim wanda aka riga aka zartar game da su min aqdari ma sabaka na kaddarorin da suka riga ya suka gabata aw fi ma yastabiquna bihi ko kana ganin kwazan su ne kawai da himman su mimma atahum bihi nabiyyu na daga abinda annabi ya ba su labari kawai su ne suke iya himma babu wata kaddara akan su wa sabatatil hujjatu alaihim hujja ta tabbata gare su shin suna aiki ne da abinda Allah ya riga ya kaddara ko ko suna aiki ne da abinda suka ji labari na aljanna da wuta to sai su yi iya ƙwazon su ce su samu faƙultu sai ni abul asud du'a ne nace bal shay'un qudiya alayhi suna bin wani abu ne da Allah ya riga ya kaddara mutum bai isa da ƙwazon shi kawai ya samu aljanna ba sai Allah ya kaddara mai samu ta idan Allah ya kaddara mai same ta a cikin kaddarar sai Allah ya yassare mishi samu ta fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu mutum bai isa shi da kanshi ya tsira ba sai Allah ya kaddara mashi tsira mutum bai isa shi da kanshi ya samu gamdakatar ba sai Allah ya kaddara mashi haka nan a al'amarin duniya ba wanda ya isa kwazon shi ko karfin neman shi ko hazaƙarsa ta sa kawai ya kai ga wani abin da ake samu na alfarmar duniya dole sai in ya dace da cewa Allah ne ya kaddara zai samu idan Allah ya kaddara zai samu sai Allah din ya sauwaka mashi hanyar wannan samun ya kawo mishi sababi inna Allah idan qaddara shay'an hayya lahu sababan wannan muhimmin babi ne jama'a a babin kaddara mutum yayi imani da cewa duk abin da ya same shi dama bai taba kubuce mishi abinda kuma duk ya ga kubuce mishi dama Allah bai zai same shi ba dabararka da kwazanka kadai bai isa ba ita kanta dabarar da kwazan tana cikin wani sashi ne na abin da Allah ya kaddara ina fata muna gano to dai ce ba Imam dan Husayn wannan sai Imranu yake cewa faqala afala yakunu zulman kana ganin ba zalunci bane a ce wani musulmi wani kafiri kuma a ce duka Allah ne ya kaddara sai Abul Aswad yace fa fazi'tu min zalika faz'an shadidan sai hankali na ya tashi ya wannan sabon bai faɗa haka da ya ga haka sai sai sai ƙara cewa qultu kullu shay'in khalqullahi wa mulku yadihi fala yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu sai maiwa da sahabin nan da martani yace duk wani abu da ka gani da mutane da aljanu da ayyukan nasu da komai da da'ar da suke da fajirin da suke yi duka halittun Allah ne wa mulku yadihi kuma mallakan Allah ne fala yus'alu amma yaf'alu ba a ja da Allah ba a tuhuma Allah ne yasa yayi kaza wa hum yus'aluna su mutane su ne za a tambaye su wajibi ne musulmi ya yi da wannan kaddara ya daga cikin hanyoyin halaka mutane su dinga wato tuhumar kaddara Allah su dinga kwashinin wato hikimar da ke cikin abin da Allah ya na kaddara wanda galibi mutanen wannan zamani suna ganin ba komai bane saboda boko da wayewa da ganin cewa wasu suna da yancin su yi su yi tattaunawa ko su yi analysis akan wani abu da shafi wato ilimin gaibu ita kaddara kamar da dawo yake cewa wani sirri ne cikin sirrorin Allah wanda Allah ya koye ilimin sa bai sakar ma bayi ba saboda kai da ambaci kaddara kai shiru kai je ka nemi gafara Allah ka nemi rahamarsa ka nemi ya baka gamdakatar da wannan sahabi ya ji wannan tabi ya faɗi wannan magana sai ya ce masa yarhamukallah ubangiji Allah ya ji kanka inni lam urid bima sa'altuka illa li ahzura ilmaka ci dama nayi maka jarabawa ne dama na faɗa ne don in gwada ka sai ba shi labari ya ce ina rajulai ne min muzaina ata ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam fa qala wata rana wasu mutane guda biyu cikin kabilan muzaina sun zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai suka ce da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama suka ce faqala ya rasulullah ara'aita ma ya'malu an-nasu al-yawma wa yakdahuna fi ya manzo Allah me zaka ce game da abinda mutane suke aikatawa a yau da suke ta faɗi tashi suna shan wahala a cikin sa a shay'un hudiya alaihim wa mabafihim min qadrin qad sabaqa shin wani al'amari ne wanda Allah ya riga ya hukunta ya zarta akan su wanda ya shafi wata kaddara da ta riga ta gabata aw fi ma yastabiquna bihi ko ko yastaqbiluna bihi ko kuma yana cikin abin da suke fuskanta na gaba mimma atahum bihi nabiyuhum wa sabata alhujjatu wa sabata alhujjatu alayhi shin aikin da suke yi ya shafi kaddarar su ne ko ko sai in sun aikata ne yanzu za su yi su aikata da gurgudan fahimtar su da hujjar da aka bai musu wato shin akwai wani kaddara da ta gabata cewa wane Allah ya riga ya yi ƙaddara cewa ɗan wuta ne ko ɗan aljanna ko ko babu wannan ƙaddara kwata-kwata sai dai kawai kowa za a yi mai hukunci ne da iya ƙoƙarinsa an aiko mishi da annabi an tsayin mai da hujja to a jira a ga abin da zai yi kamar yadda a makaranta an baka course outline an yi assigning maka lecturer an sa timetable an yi karatu an yi CA sai a jira iya sakamako ba wanda ya san cewa zaka ci ko ba zaka ci ba sai abin da kai wa kanka sai abinda ka tsururuta wa kanka ko to shin haka ne ko kuwa akwai kaddara suka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa qala sai annabi ce la ba haka bane yadda kuke surantawa bal shay'un qudiya alaihim wani al'amari ne wanda an riga an lissafa shi game da su an musu hukunci akan shi wa mabafihim ya zarta akan su wa tasdiqu zalika fi qawlihi ta'ala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace kuma abin da ke gasgata haka shine fadin Allah wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha haka ne manzo Allah sallallahu alaihi da kanshi ya wannan tafsir to haka ya wuce na kowa inganci da ya gama kawo wannan bayanin sai ya kafa hujja yace saboda Allah yace wa nafsin kuma na rantse da rai wa ma sawaha da abin da ya tsara ta fa alhamaha kuma ya kimsa mata fujuraha wa taqwaha batancinta da tagawata wato Allah madaukakin sarki ya kaddara mata kenan saboda haka ne ma yazo a cikin mujam tabarani al-kabir al-imam abu al-qasim tabarani ya rawaito da isnadi zuwa ga sayyidina abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yadda sayyidina abdullahi dan abbas yake cewa idza marra kana nabi sallallahu alaihi wasallama idza marra bi hadhihi al-ayati ونفس وما سواها قال اللهم آت نفسي تقواها أنت وليها ومولاها وخير وأنت خير من زكاها yace annabi sallallahu alaihi wasallama da yana cikin karatu idan ya karanta wannan sura ta washamsi ya karanta fadin Allah wa nafsin wa ma sawaha saboda karatun shi akwai tadabburi yana tafiya ne yana yana tintintini akan ma'anonin ayoyin saboda da ya karanta aya kamar da muka karanta a baya aya wata da bayani akan ni'ima sai tsayaye addu'a ya nemi ni'ima aya wata da magana akan azaba sai tsayaye nemi tsarin Allah daga azaba wani lokaci a ga karanta yana kuka ko yana shashshekar kuka saboda abin da ke cikin ayoyin na tashin hankali to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake karatunsa haka kuma magabata suke karatunsu karatunsu mai tafiya ne da ma'ana a ga ko sai a hankali galibin ba mu san ma'anar ba wani ma zai je ji in ya ji wannan kuka ma ya dinga mamaki kuka mai wanda yake lafiya dai ko ko mai mutuwa ne sai a maka ne za ga wannan arabi idan limaman mu nan maka suna kuka sai an tashi sallah sai ka ji Hausawa mu suna irin wannan gulmace gulmace sai wai lafiya wai limamin nan yake ta kuka wai limamin nan bai kukan nan ne ce shi dai yana da damuwa tabbas ko yana da damuwa saboda ya fi kasancewar kai shi kai saboda baka sa abin da kake wani shi da kake ganin kawai abin wasa ne saboda qur'ani in dai kana fahimtar me yake faɗa a korin da ya tayar maka da hankali ka baka san zaka kuka ba baka san zaka fashe da kowa idan ya tayar maka da hankali kuma wurin da ka sani ka saba karantawa wata za ka karanta shi kawai sai ka tsinkayi wata ma'anar shi ko wani sako da ke ciki sai ka ji kamar da kai din nan ake kai mai karatu kamar ba wai an yi magana ce ta kan mai uwa da wabi ba ana yi da kai ne a san individual to sai ka ga hankalinka ya tashi sauraka wajibi ne mu koyi wato sanin ma'anonin alkur'ani mai girma farko mai kokari mu iya yaran mu iya yaran alkur'ani larabci kamar da muka ambata ran da za a ce yanzu ga wani mutum babban jami'in gwamnati ko wani ma'aikaci ko wani mai kula da wata harka sai a samu bai iya turanci ba haka zai zama abun kunya abun magana za a ga cewa ma bai cancanta ba bai ma cancanta a bashi wannan mukamu ba ko da malamin firamare da ake ganin shi dan auta cikin ma'aikatan gwamnati amma ka ce ga wani malamin firamare survival ya bayar mishi magana da ingilishi ya kasa amsawa a nan Najeriya ko a Niger a ce an mishi French ya kasa amsawa ai kaga daga nan kai zai rubuta takarda cewa wannan bai cancanta ya karanta ba tunda bai san me ake yi ba ba shi da communication skill da bai gane me ake to wannan sakon mutane fa kenan isu isu junansu muna ganin akwai na ƙasa idan ga wani sako da ake so a isar amma kai da aka ba wakilcin sai da sakon baka san me ake cewa ba to to amma sai zama ba ma jin wannan na ƙasar ba ma jin cewa muna cikin matsala idan muka kasa fahimtar sakon ubangiji wannan sakon da Allah ya aiko ne ya aiko shi kuma dan mu karanta mu shirya ya aiko shi dan mu karanta mu gane me yake cewa mu bauta mishi amma sai ga an waye gari da mai karantawa da masu sauraron duk ba a san ma'ana abin ba kowa wanda yake ganin cewa yana cikin damuwa ko yake ganin cewa yana da deficiency da ya kamata ya kokari ya alleviate din sa wato ya tantance ya gyara wato ya remedy ba wanda yake tunanin cewa ya kamata ya koma ya gyara saboda wajibi ne mutum ya koyi karatun alkur'ani a matsayin shi na musulmi abinda zai yi sallah da shi sannan ya koyi larabcin da zai fassara mashi alƙur'ani ta fuskar ana karantawa yana gane mai ake cewa to mataki na gaba kuma shine ya kokari ya saurari fassara alƙur'ani a gun malamai ya je makaranta ya tasa malami gaba ana fassara ne ɗaya bayan ɗaya ko kuma a irin majalisai irin wannan da ake fassara alƙur'ani gwargwadon hali ya yagi abin da zai yaga wanda ko ya kauda kai daga haka to yana iya shiga cikin lissafin waɗanda Allah ya ba mu labarin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai karar su da cewa wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura daga cikin su akwai wanda ya kaurace ma kokarin fahimta alqur'ani da sanin ma'anonin sa Allah ka gafarta ba saboda kashi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya karanta ayar saboda ya san abin da take cewa sai ya marmaza ya addu'a yace Allahumma ati nafsi taqwaha anta waliyuha wa maulaha wa khairu man zakkaha ko wa anta khairu man zakkaha yace ya ubangiji ina roƙonka ka bai ka bani takawata ka mini ka mini baiwa ka min kyauta da takawa Allah ka jibinci al'amarin raina ya Allah kai ne mafi alherin wanda zai tsarkake mini raina maza Allah sai sai yin wannan addu'a kuma ta zo da lafazza mabambanta makamanta wannan ko dai a wannan irin bugire wato an karanta ayoyin ko kuma a wajen wasu addu'o'i gama gari kamar a addu'a da ake a cikin duwawar istiftai ko addu'o'i da ake a wasu wurare makamanta makamanta wannan kamar da yake cikin hadisan suna cikin sayon musulun amma shi wannan mai wannan da ya zo specifically a kan wata abin da ya shafi a sanda aka karanta wannan ayoyi to shi ya zo ne a cikin mujamu tabarani alkabir wallahu ta'ala na sai ya ce fa'al hamaha fa'al hamaha sai ya kimsa mata to lafazin shi wannan al-ilham alhama yulhimu ilhama ma'anan shi shine al-isharatul ilahiyya isharatul ilahiyyatun wa ta'limun ilahiyyun ghayru mahsusin shine Allah ya nusashe da mutum wani abu ya bai mutum wani instruction ya mishi wata karantawa wanda bai san san da aka yi ta ba zai san an yi ba gairu mahsus baya tsinkaya yaushe abin ya faru sai dai ga cewa kawai yudriku hal mar'u bil aqli sai mutun ya gane da hankalinsa yau da gobe ta sa mutun ya gane kaza ai a duk da yaro karami a idan aka haife shi kamar da makaranta a can da lokacin makaranta ainihin wato a a wadainahu najdain amma kawo fasara wanda suke cewa wahadainahu annajdain sai kuma muka shiryatar da jinjiri zuwa ga kama noruwan mahaifinsa guda biyu su ne annajdai an ce musu annajda saboda su kai za su tsirtar da rayuwar shi a lokacin in bai sha nono ba zai iya rayuwa ba zai halaka to wannan kama nonon da yake yi ai ilhama ce daga ubangiji babu wanda ya gaya mushi bai ma san magana ba me yasa da ya kama kawai sai ya ci gaba da tsotso yanzu nan kuma yazo duniya wataƙila bai farabin awa ba wanda ya ce mishi to tsotsa za ka yi ba wanda ya ce mishi in ka tsotsa haɗewa za ka yi ya aka yi gane wannan fasaha ya aka yi bayan ya fara kwana ɗaya biyu uku da zaran ya ji yin wannan sai ya tsandara kuka kamar yana ba mamar shi notice cewa fa akwai matsala ta taho ta taho ko duk sanda ya ji wani abu ya ji wani abin nan discomfort to kawai zai zai kuka isa da discomfort zai kuka ba tare da an gaya mashi ba to wannan shine shine misalin ilhama ilhama kenan a ma'anar larabci wato Allah ya kimsa maka wani abu wani abu wani Allah shu'uri wani unconscious unconscious situation da zaka ji cewa a cikin zuciyarka tana raya maka kai kaza ko ka kai kaza wannan kuma yana daga cikin hikimar da Allah ya a cikin halittunsa ba mutane kadai ba hatta da dabbobi da tsuntsaye da dukkanin halittu Allah ya kimsa musu wata basira da wata fasaha da take ba su dama su gudanar da rayuwarsu a bisa manhajin da Allah ya tsara musu shi yasa amalan az-zabidi muntada az-zabidi a cikin tafinsa tajul arus da yazo magana akan ma'anar al-ilham sai yake cewa yuqalu al-ilham yuqalu al-ilhamu shine iqa'u iqa'u shay'i fil qalbi a bima yatma'innu lahu sadru yukhissu Allahu bihi yakhussu Allahu bihi man yasha'u min ibadi yace wani abu ne dake tsargawa a cikin zuciya wani tunani dake bujurowa a cikin zuciya da Allah yake kebance bayansa ya bujuro musu ga wanda ya ga dama cikin bayin wasu kuma suka ce a yusta'malu fi ma yaqa'u fil qalbi bi tariqil haqqi dun al batil shine abin da yake bujurowa a cikin zuciya daga Allah ba daga shedan ba domin shedan ma yana bujuro da menene waswasi to banda waswasi wanda zaka dinga jin sanda zaka yi sako ko zaka wata katobara abin da yake bujuro maka na niyyayi da bari wannan waswasi na shaitan min sharri waswasil khannas daga sharrin mai bujiro da waswasi al khannas wanda yake ladewa to amma wanda zaka ji abinda zai bujiro maka na shiriya ko na yin wani abu da zai gyara rayuwarka to shine ke zuwa daga Allah shine ilhama shine irin abinda Allah ya bada labari game da wasu halittu cewa yayi musu ya kira shi da suna wahayi wa auhayna ila ummi Musa an arbi'ihi fa idza khifti alayhi falqihi fil yam wal makanta suratul qasas ko mun yi wahayi wato mun yi kimsi mun kimsa a cikin zuciyar mahaifiyar annabi annabi Musa alayhi salam taji cewa bari ta yi dabara dan ta tsirtar da danta daga kisan kare dangi da ake ma yara maza wanda Fir'auna yake musu kaga ai ba wai an mata wahayi ne irin na annabawa ba hakanan Allah ya bamu labari wa auha rabbuka ila an-nahli an ittakhidhi min al-jibali buyutan wa min ash-shajari wa mimma ya'rishu ubangijinka ya kimsa wa kudan zuma fasaha da tunanin cewa su yi gidaje a jikin gidajen mutane da bushiyoyi da sauran wurare sun makuli min kulli samarati Allah ya ce ki je ki ci daga dukkanin dan itace fasluki subula rabbiki bulula kuma ki shiga wasu hanyoyi na ubangijinki wanda suke an sauwake miki su zaka wannan abin da kudin zuma tana yi duka ilhama ne Allah ya mata da tafiye tafiyen da suke yi da nema da zuwa da suke su yi sabe su nemo abincin su su dawo su gaya ma ƴan uwansu a koma a je a ga cewa yana da kyau ko bai da kyau sannan a je a yi kwamin da za a yi ba rayuwarsu dai abu ce mai ban sha'awa sosai a gun masana to wannan duka yana cikin nau'in ilhama da Allah yake yi mahalittu a asalin ma'anar shi na lugha to akwai ilhama da muke magana a nan ilhamar shari'a da ilhamar bata Allah ya bujiro mana da shari'a da bata mun gansu kaman yadda Allah ya bada labari cewa da ya halicci halittu gabaki daya ya taba gadan bayan Adamu alaihi salam dukkanin halittu sun fito Allah ya tambaye su alastu birabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafil aw taqulu inna ma ashraka aba'una mun karanta wannan abai mai magana akan shi ko Allah ya fitar da mu duka halittu gaba daya yi mana wannan tambayar waye ubangijinku muka ce mun shaida kai ne ubangijinku Allah ce to kar ku zo daga baya ku ce ba ku san an yi haka dan dai gatar da Allah zai mana ma da sai bamu da wannan abin da ya faru amma sai sake aikowa a gaya mana ya aiko mala'ika biyu ya ga annabi alayhi salatu wasalam shi da a gaya mana muke karantawa in mun manta ko mu iya tunawa ba to yanzu an tuna mana wannan shi wasu suka ce wannan shine ilhama wasu kuma suka ce a abu ne da ke tabbata kullun yau da kullun a kowane lokaci tunanin da kake yi na aikin alkhairi shine wannan ilhama da Allah yake maka a matakin kimsawa sai kuma a matakin bayani na shari'a to akwai kuma wato abinda sufaye masu bin dariƙun sufaye musamman gulat daga cikin su waɗanda galibi zaka ga suna yawan iddiayin ilhama to wannan yana iya zama da gaske ilhama alkhairi idan ya tabbata Allah madaukakin sarki na iya bayan shi na kirki ilhama wato ya kimsa musu wani abu na musamman don bayyana wata daraja ko wata karama da Allah ya yi wani bawa na kirki wannan ya faru da bayi mabambanta a cikin sahabbai da tabi'ai da sauran mutanen kirki akan samu su samu kansu a wani yanayi wanda kawai sai su aikata wani abu ko su yi wata magana ko su kauce daga wajen da wani haɗari ne ya faruwa da su sai zama kawai Allah ne ya kinsa mutum cewa ya tashi daga nan za ga wani kawai yana zaune a waje kawai sai ya tashi yana tashi sai mota ta shiga wajen ko gini ya faɗo ko na abu makamancin haka sai ka ji ya ce kawai wala ji ne kawai bari in tashi to wannan yana iya faruwa ga mutum bai ma san ya faru gare shi amma idan ka ji mutum yana iddi'ai to dole yake iddi'ai yana da yana da ilhama to wannan alama ce daga cikin alamun cewa ƙarya yake eh domin ita karama ba a iddi'ayinta idan karama ce zai bari ne wasu su gani saboda ka za ga 'yan ɗariƙu na sufaye suna yawan iddi'a'in wato ilhama sai su ce an gaya musu ko sun ji a zukatansu sanadiyar haka an zo an faɗa musu wani tsarin wata sabuwar ibada ko wani tsarin wani sabon salo na yaudara to wannan duka baya cikin addinin Allah ba kuma za a amfani da shi wajen kawo wani abu sabuwar addini ba amma ilhama ta tunani da ilhama ta fahimta kamar yadda sayyidina Ali yake cewa da aka ce shin manzala sallallahu alaihi wasallam ya kebance ku ko ahlul baiti da wani abu cikin addini yace a bai kebance mu da komai ba sai waɗannan hadisan ya ciro su hadisai da suke cikin kuban takuban sa yace sai kuma aw fahaman yuqdhifuhu Allah fi qalbi imra'in ko kuma wata fahimta da Allah yake jefa ta a zuciyar wani bawa shine shine shine abin da ilhamul fahm zaga sai Allah ya sa mutum wani idraki ya gane wata mas'ala a cikin ilimi kowane irin ilimi ba tare da ya karanta ta a ko'ina ba wannan idan mutum ya kai matuƙa a ilimi da gogewa kuma Allah ya ga damar ya bashi wannan kyautar daga Allah to yana iya yin wannan yana iya samun kanshi a cikin wannan yanayin na discovering wani sabon ilimi ko gyara wani kuskure a cikin ilimi ba tare da ya karanta shi a ko'ina ba wannan idan idan ko malamai suka auna suka ga cewa ilmanci abin da ya faɗa daidai ne sai a karba wannan ita ce ilhama ilmiya kenan akwai ilhama ruhaniya ita ce waccan irin wanda Allah ya ma uwa annabi Musa ko wanda ya ma kudan zuma akwai ilhama ilmiya shine wani buɗe a cikin ilimi wani buɗe a cikin ilimi ko wata fahimta da Allah zai ba mutum a cikin fannin da ya sa rayuwarsa a ciki ba dole ma sai ilimi wai ilimi wannan literal ba ko da ilimin rayuwa ne wata kwarewa a gini ko a ɗinki ko a kanikanci ko a safarar kasuwanci ko a wata harka sai ga mutum da wata da wata basira ta musamman to wannan ma daga cikin ilhama ce wata ce ilhama ce ta, ilimi au kuma ilhama irshadiyya ita ce ta imani din da da, da Allah madaukakin sarki yake ba mutane dan su fahimci addini dan su yi imani dan addinin su ya gyaru sai Allah ya ce fa alhamaha Allah ya mata ilhaman fujuraha alfujur wato jam'u na abin nan alfajar afwan alfajar wancan jam'i ne na fajirai kenan alfujur shine aikin barna aikin barna daga cikin su sai garfar da safa kafirci kafirci da shirka da sauran ayyuka na fasikanci da barna da duk sauran abubuwan da Allah bai yarda yi ba na na cikin alakar Allah da bayinsa ibada kenan da kuma alaƙar bayi da ‘yan uwansu mu'amala to Allah ya bayyana duk abin da a cikin waɗannan suke a matsayin zalunci a matsayin ba daidai ba su ne alfujur Allah ya bayyana su su ne ɓarna ga baki ɗayansu babu abin da aka ɓoye wanda ya kamata a ce mutane sun san shi kuma cewa haramun ne ko makaruhi ne ko abin ƙi ne sai da zama an bayyana shi ne alhamaha fujuraha wannan idan muka ɗauki a matakin al'ilham da ma'anar wato aiko manzanni idan kuma al'ilham da ma'anar shi ta farko wato kimsawa to shine Allah ya sama bayi fitirar gane cewa kaza mara kyau wato dan adam ya san cewa kisa abu ne mara kyau dan adam ya san cewa sata abu ne mara kyau dan adam ya san cewa cin mutunci abu ne mara kyau ya san wannan da ɗabi'arsa mai kyau ya sani sannan kuma Allah ya zo ya yi bayani da nasoshi to sannan kuma wa taqwaha Allah kuma ya bayyana ma halittu abin da yake shine tsoron Allah shine taka tsantsan shine guje mafajirci nan ma na farkon su shine tauhidi Allah ya bayyana menene bin Allah da tsantsanta mishi bauta sannan kuma bayi sun san cewa bin Allah da tsantsanta mishi bauta shine daidai sakan sannan kuma Allah ya bayyana rukunai na addini ya bayyana farillai ya bayyana mustahabbai sannan kuma ya bayyana abin da suke suma a cikin mu'amala su ne abubuwa masu kyau da ya kamata a yi kuma a iya tantance su da munana ya za ka ga a cikin al'umma ɗan adam hatta a cikin al'ummomi waɗanda ba su da ilimi mai zurfi ko annabawa ba su je gare su ba za ka samu cewa suna da wani ragowa na fitira na gane abin da yake daidai da abin da ba daidai ba har inda wa'azi bai je ba har mutumin da bai taba sanin komai a cikin addini ba za ka ga inda dan adam ne lafiyayye yana da wani ragowar fitira wanda ke iya bashi dama ya tantance meye daidai meye ba daidai ba to kaga kenan mu da Allah ya bamu baiwa ya mana gamdakatar muka zama musulmai ko muna rayuwa a cikin kasashe da garuruwa na musulmai a inda kuma ake karantar da addinin musulunci arha kayan baki zaga mun ba mu da wani uzurin zamu ce ba za mu koya ba kin idan wasu suna da uzuri a wasu wurare ko wasu zamunna to mu kan uzurin mu yankakke ne saboda abin da yake wajibi akan mu shine mu tashi mu koyi addinin musulunci mu san gaskiya da akasinta mu san daidai da akasinsa sannan kuma mu bauta wa Allah da gurgurdan abin da Allah ya sanashe mu ko mu nemi tsira a wurin Allah mu nemi falala Allah mu yi addu'a yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake addu'a nan yana neman Allah madauki sarki ya tsare shi daga bata kuma ya ya tarare ruhinsa ya sanya mushi wato zaka'i ya tsarkake mai ruhinsa da za mu saurara ana ko tambaya aka ce idan ruhin mutum ya fita lokacin babu zai yi ya sadu da ruhin wanda ya riga ya mutu ƙwarai kuwa ai shine babin da aka faɗa idan ruhi idan mutum ya yayi bacci ruhin sai fita daga jikinsa abu ne mai sauki ruhin sai ya je game da wanda ya sani abu ne mai sauki wannan yana faruwa sosai da gwargwadon ƙaunarka da mutumin da shakuwarka da shi ko irin dacewar ruhin ku da wurin da zaka iya ganin sa kamar da Allah yake cewa mu mun saba da mafarkin ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama gama gari sun kwanta bacci suna yawan mafarki da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan abu ne mai saukin faruwa sosai ma mutum ya mafarkin wanda ya sani kuma dama a cikin ka'idar fasar mafarki duk sanda kai mafarki da wani mutum da ya riga ya mutu to duk abin da ya faɗa maka da gaske ne mafi yawan mafarkin da za ka yi kaga mutumin da ya kasan shi ya san ka kuma ya mutu kun yi wata mu'amala to duk abin da zai gaya maka ko abin da za ka yi game da shi yanda za a tantance in dai ba a daga su alam bane to da gaske ne ma'ana da zai ce maka ana bin shi bashi ko ya ce kai mishi addu'a ko ya gaya maka wani abu makamancin haka to kai wasa da wannan sakon arwahu suna ba da irin wannan sakon ya tabbata a tarihance an gani da yawa ina ji mun taba karanta wani abu makamancin haka anan ko kuma a waje to wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi